بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da jinjina marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya ba mu ikon dawowa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na idi na ahalus sunna wal jama'a a garin tawa a daidai wannan lokaci rana ta biyu da muke gabatar da daura wa 'yan uwa mata a cikin littafi na ta'limul muta'allim tariqat ta'allum ajiya bisa kaddarawar Allah subhanahu wata'ala mun kai ƙarshen littafin lamiya ta ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala muna cikin ta'limul muta'allim mun kai gabakin da malai yake cewa fa yajibu ala kulli muslimin hifdhuha ina ganin murke furin ko malai yake cewa wa amma hifdhu ma yaqau fi ba'd al ahayin amma kaga ilimi ko sanin abun da yake faruwa fi ba'dil ahayin a cikin sashen lokuta ahayin jam'uhin idan aka ce alhinu bi ma'ana az-zamanu don ahayin sai zamanto jam'u al-azman abinda yake faruwa yake abukuwa a cikin sashen lokaci wanda jifi-jifi abin yake zawa ba ko da yaushe ba to fa fardun ala sabilil kifaya malaci wajibi ne akan hanya ta kifayanci ma'ana wasu ne ya wajiba akan al'umma da su tsaye da wannan abun idza qama bihi al-ba'd fil balada idan wasu suka tsaye da wannan al'amarin da wannan abun a cikin gari suka tsaye da wannan ilimin suka sansa sakata anil baqi mali yace to hukuncin ya sauka akan saura malaci fa idza lam yakun fil baladati man yaqumu bihi amma idan aka samu a garin babu wanda zai tsayu da wannan ilimin ba wanda ya san wannan ilimin to ishtaraku jami'an fil ma'thami malaci gaba ɗayan su sun yi tarayya a cikin zinubi idan muka ɗauki wannan fakara da mala yake bayanin cewa ilimin da ya shafi a mutum ya karanci abin da yake fardu kifaya yanzu ala sabilil misal ilimin jiya kusan a musulunci akwai akwai akwai jiya a musulunci akwai iyada to ya ake yin jiya a musulunci wannan wajibi ne amma ala sabilil kifaya idza qama bihi al-ba'd sakata anil baqi ba dole ba kowa sai ya koyi da ake yin jiya saboda abin jifin jifi yake zawa tai wata kila a gidanku sai ai shekara 10 ba ai rashin lafiya ba kaga kai a lokacin baka da bukatuwa da wannan karatu kamar hayo irin irin abin da ya shafi wankan gawa ana rasuwa amma jifi-jifi take kewaye a kan al'umma ko to ire-ire wa'innan karatun fardun ne amma fa'afurudul kifa'iyya ne idan wasu suka yi ya doke ma wasu wasu ba sai sun yi ba to sai kuma a zauna cikin gari baki daya sai a binciki a garin gaba ɗaya babu wanda ya sanya da ake mawanka gawa ba wanda ya sanya da ake masalla gawa ba wanda ya san ilimin yadda ake jiya misali to malace ishtaraku jami'an fil ma'asal gaba ɗaya mutanen garin sun taru a cikin zunubi al-ma'tham watan jam'i ne abin masdar mimi ne daga al-ithm athima ya'simu ithman masdar mimi ne inji maluman maluman larabci daga ishtaraku jami'an fil ma'tham gaba ɗaya mutanen garin sun sun sun zamanto sun sun taru a cikin zunubi mun taba zuwa wani gari wajen wa'azi in aka ta in aka yi rasuwa sai an je wani ƙauye a ɗauko malamin da zai zo yayi yema wanka yema gawa wanka kuma ya bata sallah kaga duk mutanen garin suna da laifi gaba daya amma idan aka samu mutum ɗaya ko biyu suka iya to a fardu kifaya su wancan ba sai sun koya ba ina fata mun fahimta malati fa yajibu alal imami da haka ya zamanto wajibi alal imam idan ka ji an ce al imam ana nihin al khalifa jagora na musulmi daman tsarin farko na khalifanci ne a ce wannan daga ababakar da siddiq aka fara har zawwa aka zo daula ta ƙarshe ta addinin musulunci ita ce daular da aka yi waton daula daula uthmaniya daula uthmaniya hiya aqwal daula allati ashat fil islam ta kusan shekara 661 tana mulki ita ce kusan daula ta ƙarshe bayan ta Usman dan Fodiyo ya zo shi ma ya assasa daula ta musulunci amma sai dai kuma ta sha bamban da wancan wancan tsari saboda tsarin Usman dan Fodiyo ba tsari bane na meke da su yana yana da bambanci da tsarin gwamnati irin da aka yi a baya amma shi ma yayi kokari ya kafa daula ta ta musulunci sai dai kuma ba a kiran wannan jagoran da suna khalifa ana kiran shi da suna na daban kamar yadda ya zo cikin irin amir da sauransu mala yake cewa to ya wajiba akan al'imamu shugaba in ya murahum ya umarci mutanen garin baki daya bizalika da yin wannan ko su keɓance wanda zai zai ya koya ko kuma su koya baki daya kamar misalin a ce a waye gari cikin gari babu wanda ya san karatun tajwidi to kaga sun gaba da sun yi sabon Allah duk sun taru a cikin sabo to ko duka gaba da su koyi tajwidin ko kuma a tura wanda za su je su koya idan aka koyo to abin ya shiga cikin sauran al'umma mali yake cewa wa yajibu ahlul balad alaihi kuma ya tilasta ya tilasta mutanen garin akan wannan karatu akan su nemi wannan ilimin wa qad qila haqiqan an ce jiya mun faɗa muka ce qad tufidu tufidu tahqiq idan kaga an kawo kada a larabci abin tabbacin zancen haka ne babu bambanto a ciki amma kuma sai aka kawo fi'ili a majlis shi na bawani lil majhul ila ba a faɗi wanda ya faɗi zancen ba sai dai malam ya kawo shi akan sira ta mabani lil majhul an faɗa amma malam na tabbacin abinda aka faɗa haka ne me aka ce inna inna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwali huwa bi manzilati at-ta'am ilimi ko sanin abin da yake faruwa a kan mutum a kowane lokaci fi jami'il ahwal a cikin kowane lokaci to mutum ya san abin da yake faruwa da shi a kowane lokaci malace kuwa bi manzilati ta'am a shi a matsayin abinci yake kaga abinci kowa na da bukata na na abinci ba wanda zai ce shi bai zai ci abinci ba a'a shi baya da baya da bukata da abinci to yadda mutum yake da bukatuwa da abinci to haka mutane zuwa ga ilimi abinda yake faruwa da su a kodayaushe suke da bukata ga ilimin har ma an hakaito daga tsaye daga cikin salaf alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa annasu ila ilmi ahwaju ila ta'ami yace mutane sun fi bukatuwa da ilimi bisa da abinci domin abinci in ka ci duka da wuni ka ci abinci so uku a wuni ko amma ilimi kusan komi na rayuwarka akwai karatu a cikin sai na fata mun fahimta malai ce inna ilma ma ya kawo ala nafsihi sanin abin da yake abukuwa yake faruwa da mutum fi jami'il ahwali a cikin dukkanin haluka dukkanin lokuta malai ce huwa bi manzilati ta'ami wannan yana a matsayin abinci la budda li kulli wahidin minhu ba makawa kowa na da bukata gare sa kowa na da bukatar wato wannan abinci malai ce wa ilmu ma ya kawo fi ba'd al ahayin amma kaga sanin abin da yake faruwa a sashen lokuta wanda abin jifi-jifi yake zauwa ba ko da yaushe ba ne yanzu kaga ilimin a hayin misalin mu dauki abin da ke faruwa a ko da yaushe sai mu ce misalin yanzu kamar sallah kaga kusan kullum sai mutum ya yi sallah ko to ilimin sallan nan ka san shi ka fi bukatuwa da shi bisa da ka ci abinci a rayuwa ina ba ta mun fahimta ilimin zamantakewar rayuwa ta aure da kike zamantakewa da shi mu'amala da miji kin fi bukatuwa da shi bisa da yadda kike cin abinci a rayuwa amma abinda mutum yake ilimin da yake faruwa jifi-jifi bi manzilati dawa malace matsayin shi kawai matsayin magani ne yahtaju ilayhi hayna al-mard faqat ana da bukatuwar da maganin ne lokacin da ake da rashin lafiya mutum ba zai tashi bai dauko paracetamol ko kuma ya dauki wani magani ya sha alhali lahiya kalako ba yi a hankalce mutum ba zai yi ba to ilimin da kake da yake zauwa jifi-jifi gaba-gaba abinda yake zauwa ba ko da yaushe ba yanzu misali kamar jiya kamar wankin gawa kamar sallar jana'iza da makamancin wa'annan ababen kaga abu ne wanda yake zauwa jifi-jifi kamar yin misalin ahkamul maulud abinda ya shafi haihuwa in ai miki biki ko ai maka biki ya za ka yi kaga abu ne wanda ba kullum bai ake yin sa can ba a rasa ba abin yake zauwa to malace wannan karatun kamar kana kamar magani ne ana da bukatuwar shi ne lokacin da bukatar maganin ta zo da shi ina fata mun fahimta lokacin da ake da bukatar lokacin ake karatu kamar da magani lokacin da ake da rashin lafiya lokacin ake shan magani malin cewa ilmin nujumi amma kaga ilimin tauraru mutum yayi karatu ilimin tauraru bi manzilatil mardi kamar rashin lafiya ne matsayin mutum ya jama kansa rashin lafiya ne da haka fata'allumuhu malin ce fata'allumuhu haramun in kadi ba fi'li ta'allum fi'li ne mazid bi ta'i wa tad'if ziyaratu ziyaratu harfin tadullu ala ziyaratil ma'na fata'allumuhu na cewa cikin karatun aga ce at-ta'allum mutun ya dage ya nemi abun to haramun haramun ne ijmalan me dalili sai ce li annahu ya kalamu ta'lil dan ya ga maka dalilin sa na cewa haramun ne yace li annahu yadurru saboda yana cutarwa shi kuma a musulunci duk abin da zai cutar da kai Allah subhanahu wataala ya doke maka wannan an haramta ina ba ta mun fahimta wala yaqau eh wala yanfa'u kuma bai da amfani kaga yadurru wala yanfa yana cutarwa kuma bai da amfani da ma a ce cutarwa yana da amfani ne to sai a ce akwai akhafud dararain amma kuma bai da bai da amfani kwata kwata sannan kuma ga cutarwa miye cutarwa sa cutarwa yana sa mutun ya bangare ya fitar da cikin karkashi wato na saitara ta Allah subhanahu wataala sai sai waye gari yana ganin ma adamu wujudillahi a duniya irin wannan karatun sai mutum gaba da sai kamar babu Allah ma a duniya duk masu irin wannan karatun sai su ga kawai Allah a duniya kawai cewa ne ake babu Allah kaga wannan cutarwa ne wa mutum ko sai ma da ce wal harbu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkin gudu al harbu gudu al harabu gudu al harbu bil ha'i sai zamanto watan yaki kaga wannan na cikin me yake da suna kalimat mutaqariba cikin arabiyya idan mutum bai lura ba sai ya fassara abun ba daidai ba in ka ce al harbu da ha'un sai zamanto yaki idan ka ce al harbu bilha sai zamanto gudu haraba ya gudu ina ba ta mun fahimta masdaruhu harban malati wal harbu min qada'illahi gudu daga kaddara hukuncin Allah subhanahu wataala al qada shine abinda Allah ya zartar ya rubuta cewa zai samu da kai ta'ala madaukakin sarki wa qadarihi da kuma kaddara wasa ghairu mumkin awani wanda bai yiwa mutun ya gudu ba yadda za a yi mutun ya gudu ya guje wa abinda Allah ya kaddara masa a rayuwa ko ba yadda za a yi abu ne wanda bai yiwa da haka malam ce fa yanbaghi li kulli muslim ya dace yanbaghi ya kamata ko kace ya kamata ko kace ya dace li kulli muslimin da kowane musulmi malam yayi istimalin kalmar muslim bai kawo mace ba me dalili abul maluman larabci idan aka yi istimalin al-muzakkar to yuna bil muannas mace ma ta shiga ciki ko kamar da aka yi istimalin damirin namiji ba sai an bukata an kawo mace ba to da an kawo namiji a ciki to ana nufin hadda mace ina ba ta mun fahimta kamar makarantu hadisi a jiya cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bakin nan annabi ya tsaya sallallahu alaihi wasallam amma kuma ana nufin hadda mace domin balma mace ta fi namiji bukatar bukatar karatu ko ba haka bane ita ke tarbiyantarwa ababe diyawa suna faruwa da wanda ba sa faruwa da da namiji kawai shi abin da ya kamata ya nema shi ne ilimin kasuwanci da ilimin zamantakewar rayuwa amma ilimin tarbiyya da sauransu duka wayannan aiki ne wanda mata da suke karatun su ko malace to ya dace da kowane musulmi li kulli muslim da kowane musulmi bidun istithna bai akan ba a kebance ba a ce wani kowa ne a'a an yashtaghila fi jami'i awqatihi ya shagaltu a cikin dukkanin lokutansa bi zikrillahi ta'ala da ambatan Allah ya kamata da kowane musulmi ya zamanto a kowane lokaci ambatan Allah subhanahu wataala yake yi domin amfanin ambatan Allah a koda yaushe mutum na samun natsuwa a zuciya sannan kuma ana samun inshirahu sudur yalwacin Allah yana yalwata wa mutum zuciya sannan kuma ga natsuwa ta musamman tare da kai waddu'a da kuma addu'a roƙon Allah subhanahu wataala wattadarru'u wattadarru'i da kuma kaskantar da kai التضرع سيدا منتو معطوف على معطوف بذكر الله سيدا منتو معطوف عليه والتضرع أن تدكي وقراءة القرآن لكما كراتم القرآن متين يدا منتو ينا أنبتن الله ينا الدعاء سنة ينا أن تدكنسا سنة كما ينا كراتم القرآن ميجنوا amfanin ambaton Allah muka ce natsuwa tana sauka a tattare da mutum zuciya tana budewa amfanin addu'a kana samu kusanci wa Allah subhanahu wataala wani mawaƙi ke cewa la tas'alanna bunay adama hajatan was'alil ladhi abwahu la tughlaqu Allahu in tarakta su'alahu yaghdamu wa bunay adama hina yus'al yaghdamu yace kakka tambaye dan annabi adam bukata a rayuwa ka tambaye wanda kofofinsa ba albasa likewa shi Allah in ka bar roƙarsa hushi yake da kai amma mutum idan kana roƙarsa yau da gobe sai da yana hushi da kai ina fata mun fahimta to addu'a tana sa mutum ya samu kusanci wa Allah subhanahu wataala at-tadarru kaskantar da kai shi kuma amfanin sa Allah na daga darajar mutum man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankantar da kai da Allah to Allah zai daga darajar sa a rayuwa wa qira'atul qur'ani karatun alqur'ani yana sanya mu zama mutum ya zama to cikin ahlullahi wa khassatihi cikin familin Allah subhanahu wataala sai ma dace was sadaqati da kuma sadaka addafi'ati lil bala'i wanda take tunkude musibu a hadisi ya inganta hadisin imamu muslim cewa as-sadaqatu sirran tudfi'u ghadbar rahman yin sadaka a goye tana toshe haushin Allah subhanahu wa ta'ala da haka sadaka tana sanya koda wata musiba za ta zo mutum to sai Allah ya kare ka da wannan abin addafi'ati wadda take tunkudewa kace dafa'atu da min fi'li dafa'a yadfa'u masdar ko ya zama to difa' di masdaruhu difa'un addafi'atu lil bala'i wadda take tunkude musibu wa yas'al Allah ya kuma roki Allah subhanahu wa ta'ala kunga can aka jero ya dauki kasra kasara tun daga bi zikrillahi ta'ala wa du'a har zawa addafi'atu addafi'atu lil bala sai kuma da ce wa yas'al Allah to ina ka samu fi'ilin ina ka samu make da suna na harfu nasbin tun daga can farko an yashghila wa yas'ala ina batun kun fahimta wa yas'ala Allah ta'ala ya kuma roki Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa rangwami wal afiyata da lafiya mutun ya roki Allah al-afwa rangwami yahuwa da kuma lafiya fi dunya wal akhirah anan duniya da kuma al-qiyama li yasunahu Allah ta'ala dan Allah ya kare sa yasun min fi'li sana yasun fi'li sana ne ya kare sa dan Allah ya kare sa anil bala'i daga watan musibu albala albala'in musibu wal afat da kuma illoli ko jarabobi fa inna marruziqal huda mala yace duk wanda aka arzikta shi ay marruziqad du'a duk wanda aka arzikta shi da yin addu'a duk wanda Allah ya sa yana addu'a to lam yuhramil izabata ba za a haranta masa karba ba ma'ana idan ka zamanto kana addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala kana roƙon Allah to Allah ba zai haranta maka watan karɓar addu'ar ba in kana roƙon Allah to wata ranar zai sai an dace ko damun addu'a kun karanta cewa ko ya zaman to Allah ya baka ko a juya maka da abin da yafi alkhairi ko a aji maka sai ka zo gobe alkiyama malace fa in kana albala'u muqaddaran alayhi idan musibar ta zaman to jarabawa ce an kaddara masa cewa sai ya same sa yusibu la mahalata wannan abun na kaddara na musiba zai same sa ba makawa in gaji an ce la mahalata ba makawa shine la mahalata to lakin yusiruhu Allahu alaihi sai dai Allah yana sauwaka masa shi ma'ana mutun ne sai Allah ya rubuta a cikin littafin salawul mahfuz cewa wani zai yi accident kuma kafa zai kariya misalin guda biyar la qaddara Allah ba damin ba damin ba sai a kaddara zai yi accident kuma zai kari har biyar da kafa misali yanzu kuma yana addu'a yana roƙon Allah yana roƙon Allah ya bashi wani abu daban to sai Allah subhanahu wataala sai ya sauwake masa an rubuta zai yi accidentin to zai yi accident amma kun ba zai kariya ba ko daya dalilin ne dalilin addu'ar da yake ina fatan kun fahimta mafo tayyib mal yake cewa wa yarzuquhu sabra sannan kuma a arzikta sa hakuri bi barkatin du'a'i saboda albarkacin addu'a addu'a tana sanya mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa hakuri ba gashi ba sahabban annabi suka ce rabbana afrigha alaina sabra ubangiji ka kwararo mana ka taimaka mana da haƙuri to yawaita addu'a ka roƙi Allah ko da ba abun da kake abun da aka hukunta ba akan kai ne idan kana addu'a idan abun zai same ka to Allah subhanahu wataala zai sauwake maka abun ba zai zo da tsanani ba kuma sai Allah ya baka juriya da dangana a zuciya yana fata mun fahimta yanzu ala sabilil misali ke ce Allah subhanahu wataala ce Allah ya ba Allah ya kaddara mata samun juna biyu tana addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi mai albarka hafizin alkur'ani wa addu'o'i da yadda kamata uwa tana madanta sai Allah ya kaddara yaron nan idan ya zo duniya kawai rasuwa yana kan uwa an ake sa kawai mutuwa za yi to addu'ar da kike yi ta Allah ya sanya shi ya zama to kaza da kaza wannan addu'ar sai Allah ya sanya abin ya khaffa sai ya khaffifa anki alam sai Allah ya sauke miki wata radadin abun sai ka ji kamar ba ai yana fata mun fahimta daka addu'a tana da amfani kwarai da gaske a rayuwa malai ce Allahumma sai ne illa idza ta'allama min an-nujumi qadra ma ya'rifu bihi al-qibla malai ya ce mun karatun tauraro haramun ne go to sai ce Allahumma illa idza ta'allama min an-nujumi sai dai in mutum zai yi karatun taurarun ne kadara ma ya'rifu bihi al-qibla gurgurun abinda zai sani da al-qibla mutum ya karanci ya karanci tauraru ba dan komi ba sai dan ya fahimci ina ne al-qibla take da kuma ina ake iya gane hayya da sauransu to irin wayannan kasan wa alamatu wa bin najmi hum yahtadun ana gane hanya da tauraru wanda karanci ilimin tauraro yana iya yana gane hanya kuma yana iya bambanta tsakanin gabas da yamma da kudu da arewa ina ba ta muka ita domin akwai wasu tauraro inda akwai tauraron da shi in ya tsaya gaban wata yake tsayawa hannun damun wata yake akwai tauraron da kuma yana yana hagunkin wata to wanda ya san tauraro in ya kalla zai iya bambanta ga gabas kuma ga yamma ina ba ta mun fahimta malai ce wa auqatus salati da kuma da kuma lokutan sallah to fa yajuzu zalika ma da yace ya dace wannan mutum ya dace ya san shi dan wannan abu ina fata mun fahimta ma da cewa amma ta'allumi ilmi tibbi amma kaga karatu neman ilimin ilimin watan atib likitanci atibu shine likitanci amma ta'allum ilmi tibbi amma kaga karatun ilimin ilimin likitanci fa yajuzu ma da yace ya dace akwai atibun nabawi da manzon Allah ya karantar akwai atibun nabawi wanda annabi ne ya karantar da shi ko kuma yanzu aka zamanantar da abun to malai ce ya dace ai karatun likitanci li'annahu sawu min asbab min al-asbab domin hanya ce dalilin cikin dalilan da ke sa a samu waraka idan an karance shi za a yi ƴan uwa magani malai ce to ba laifi a karance sa fa yajuzu ta'allumuhu ka sa'iril asbabi mace ya dace a karance shi kamar sashin dalilin asbab dalula waqad tadawa nabiyyu alaihi salatu wassalam hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kansa magani kuma yayi ma wasu magani ko to tunda annabi yayi kuma yayi ma wasu to abun ya dace a nemi a nemi wannan karatu ina fata muna fahimta malam yace waqad hukiya hakikan an hakaito an shafi'i hukiya daga fi'il haka fi'ilin sama haka yuhki hikayatan masdaruhu sai a ce hikaya ko da larabci ana cewa a Hausa a ce hikaya ko to haka labari kenan an hakaito an ka samu labari an shafi'i daga imamu shafi'i rahmatullahi alaihi jinkan Allah ya tabbata a kansa annahu qala lalle shi imamu shafi'i ya ce al-ilmu ilmani yace ilimi kashi biyu ne ilimi kashi nawa ne inji imamu shafi yace kashi biyu ilmul fiqh lil adyani ilimin fiqhu saboda addini al adyan jam'u din addinu mufradun wa jam'uhu adyan mun fahimta in kace addin to dai ne kenan jam'in addin shine mi al adyan malace to ilimin fiqhu saboda addini addinai yana nufin addinin musulunci domin addini guda ne ko wa ilmu dibbi shi kuma ilimin wata likitanci lil abdani saboda jiki jiki da yawa ake cewa jikukuna ko yanzu ce jiki di guda jikukuna ko ko jikuna wa ilmu dibbi lil abdan abdan jam'ul badan al badanu jiki shi ɗaya guda kenan ko mala yake cewa wa ma wara a zalika duk abin da ba wannan ba ilimin ilimin addini da kuma ilimin likitanci ya ce bulghatu majlisin bulgha guzurin masauki ne guzurin mazauni ne bulgha shi ne guzuri a ce mutum ya rike guzuri za ka yi tafiya to masauki ma kamar misalin mutum ya zo za ka zo daura sai mutum ya ɗan biyo abincinsa kaga aida an tashi ya bar sako to shi ne ma ce kawai duka abinda ba wannan ilimin ba kawai guzurin masauki ne amma shi ilimin addini za a bauta wa Allah a jaina har a je kiyama ko ilimin likanci kuma za a taimaka wa ƴan uwa magani a samu lafiya a ci gaba da bauta wa Allah subhanahu wataala mafhum na tayyib ma ce wa amma tafsirul ilmi amma kaga fayyace ilimi tafsiri shine fayyacewa amma kaga fayyace ilimi fa huwa sifatun shi fayyace ilimi wata siffa ce ya tajalla biha da mutum yake ɗaukaka da ita fayyace ilimi karantar da al'umma sifa ce da mutum yake ɗaukaka da ita liman kamar tahiyya bihi da wanda sifar ta tsayu da shi ai ba kowa bane siffar ilimin take tsayuwa da shi ko ba kowa bane kuma yake samun nasarar karantar da mutane addini to duk wanda ya siffantu da karantar da mutane addini yana fayyace mutane karatu to malai yace wannan wannan abun aikin sifa ce da shi yake dokaka da shi amma liman qamat bihi hiya liman qamat hiya bihi da wanda ita sifar ta tsayu da shi al-mazkuru kama huwa a wanda aka ammato kamar yadda yake abun haka yake duk wanda yanzu idan mutum ya idan mutum ya zama malami da shi da ilimin da shi da ilimin wake tallata wani ilimi shike shike tallata sa kaga ya zama to ta zama to ita ce ke tsaye da shi ba shi bane ke tsaye da da ita kun fahimci zancen idan Allah ya zaba mutum ilimi yana karantarwa to ilimin shi da ke tallata ilimin ba shi ba ke tallata ilimin shi ke tallata mutunkin ba ba mutunkin ke tallata ilimin ba shi ilimi wata sifa ce take shiga rigar mutum ai mun karanta annatu wal manut sifa ce take shiga cikin jikin mutum to wannan sifar in ta tsayo akan mutum sai ta zama to mutum ya dukka dalilin wannan wannan sifar maliki to wal fiqh kun ga karatun fiqh kun ga shi fiqh yace ma'rifatu daqa'iqil ilmi shine sanin zurfafan ilimi da ƙa'iƙ zurfafi a ce bidikka da gaske an zurfafa abu to da ƙa'iƙin ilimi shine zurfafan ilimi tunda akwai wasu masa'il in ba mutum ya karanta fiƙo bai warware su wasu akwai masa'ilkin da idan mutum ba ya karanta fiƙo ba baya iya mi baya iya warware su yanzu misalin barin bari misali kaɗan mu wuce kar mu ci lokaci wata rana an taɓa taruwa ana son a kawo ƙarshen imamu shafi'i sai aka yi mai tambaya aka ce mai mutum ne yake sallah mutum ne yake sallah yana sallah da ya sallah mai sallah da masa yana sallah mai sallah a da masa matarsa ta sauka yana sallah mai sallah bayan gaska ji assalamu alaikum ba to ya juyi dama matarsa gida ta sauku da ya juyo hauni waɗanda suke hauni gare sa suke bayansa haddi ya hau a kansu da ya kalli sama sai kuma dinari dubu suka hau a kan shi amira ya za a walwale wannan matsalar ya sallame sallah matarsa kawai yana sallame sallah matar shi tasau ya kalli hannun dama yana juyowa na baya gare shi haddi ya hau a kansu yana kallon sama kuma dinaru dubu ya hau a kansa aka yi wa imamu shafi'i wannan tambayar ya ce amsa shi ne kawai da ya kalli dama lokacin da ya salame sallah to wannan mutumin ya auri matar da mijinta ya yi bulaguro bai dawo ba sai ya aure ta tana mijin yana zauwa auren ya walwale shi mun fahimci matsalar da ya kalli hagunsa na bayansa haddi ya hau a kansu sun yi shaidar ƙarya ne da aka za a yi musu haddi za a taida musu haddi sama da ya kalla dinari dubu a kansa ya ce ya ci bashi ne ya yi alkawalin ƙarshen wata in wata ya fito zai biya bashin kuma watan ya fito fikihun kenan ko fikihun kenan ma'arifatu da ƙa'iƙin ilimi shi ne sanin zurfafan zurfafan ilimi ma'an nau'in ilajin tare da nau'i na ilaji na magance abubuwa kaga wannan ya magance wannan matsalolin ko mala yake cewa ƙala abu hanifata imamu abu hanifa Allah ya ƙara masa rahma yake cewa alfiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alayha fiqhu shi ne mutum ya san abin da yake da shi da kuma abin da yake a kansa ma'arifatu malaha rayuwa ta san abin da take da shi wa ma'alaiha da kuma abin da yake a kanta in ma ya zama to haƙƙi kashi biyu ne akwai haƙƙin da yake naka ne kuma akwai haƙƙin da yake a kanka ko kaga wannan fikin kenan misali yanzu mu dauki a zamantakewa mace aka ce fikihun zaman aure mace ta san haƙƙinta da kuma haƙƙin mijinta a kanta shi ne fikihun kenan mafu tsayi mali yake cewa wa ƙala ya ce kuma waye kenan abu hanifa mal ilmu illa la'amalu bihi menene ilimi face aiki da shi ai ba komi bane ake ce ma ilimi sai yin aiki da shi yin aiki da ilimi shine mi shine ilimi in ka tara karatun duniyar nan in baka da aiki da shi baka da ilimi shi mun fahimta malaci wal amalu bihi shi kuma aiki da ilimin tarkul ajili lil ajili barin mai gaggawa zuwa ga gidan da ba a komowa al ajil kalla bal tuhibbuna ajila mai gaggawa shi abinda ake ne da aiki da ilimi shine mutum yayi aiki a nan duniya ya bar duniya zuwa ga abinda inda aka je ba a koma al'ajib shine inda ba hurin da ba a dawowa wanda in aka tafi an tafi ne kenan fa yanbaghi lil insani da haka ya wajiba da mutum ya dace da mutum Allah ya gafula an nafsihi kada ya gafala kadiya aka ce al-ghaflatu shine rabkana kadiya rabkana akan kansa al-ghafla ghafla min fi'li ghafala yaghfilu ghaflatan masdar kenan ko to kadiya rabkana akan kansa wama yanfa'uha da kuma abinda yake amfanin rayuwar kadiya gafala akan rayuwarsa ya zama to kai kawai kana ta rayuwar ce baka damu da kanka ba a'a kame da kankali akan abin da zai tsire rayuwarka zuwa ga lahiran da kuma abin da zai amfane ta fi ulaha wa ukhraha a cikin duniyarta da kuma alkiyamata kakka zaman to kai kullun lahira kake nema baka damu da duniyar ba a a nemi duniyar wabtaghi fi ma ataka Allahu daral al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya malaci dan haka fayaj fayastajlibu sai ya jayo yastajlibu sai ya jayo ma yanfa'uha abinda zai amfani rayuwar wa yajtanibu ma yadurruha ya nisanci duk abin da zai cutar da ita duk abin da amfani ne gare ka yi kokari ka sa hannu bi ka jayo wannan abun duk abin da yake cutarwa ne gare ka yi kokari ka tunkuɗe wannan al'amari mafhum kai la yakun kai la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alayhi saboda kar ya zamanto aikin sa ai hankalin sa da ilimin sa su zamanto hujja akan sa akwai hujja ga mutum kuma akwai akwai hujja akan mutum idan aka ce aka hujja akan mutum to ta bace masa shi yasa manzo Allah yake roƙon Allah ya ce Allah mu yake da suna Allah ka sanya alƙur'ani da mutum hujjatul lana la alaina idan mutum hujja gare mu ba akan mu ba idan har alƙur'ani zai bada hujja akan mu to an shiga uku amma idan ya bada hujja gare mu ya zama to sauki a ga al'amarin ko to kai la yakuna saboda kada ya kasance aqluhu hankalinsa wa ilmuhu da kuma iliminsa hujjatan alaihi hujja gare sa akan sa fa yazdadu uqubatan da wannan sai ya ƙara ƙara masa uquba azaba malaci na'udhu billahi min sakhtihi wa iqabihi muna tsarin muna neman tsarin Allah min sukhtihi da hushin Allah wa iqabihi da kuma uquba azabar Allah subhanahu wa ta'ala wa qad warada haqiqan an an samu ko an bijiro da fi manaqibil ilmi a cikin watan falala ta ilimi daraja ta ilimi manaqib sai zama to jamu manqib al-ilmi wa fada'ilihi da kuma falolinsa a cikin watan daraja da kuma amfanin ilimi da kuma falolinsa ayatun ayoyi wa akhbarun da kuma labarai sahihatun ingantattu da yace akhbarun yana ahadisi ne hadisi kenan sahiha ingantattu bashuratun kuma sanannai da kowa ya san su malace lam nastaghil ba za mu shagaltu ba bi zikriha da ambato wa'annan ayoyin da hadisan da zantutukan malamai me yasa kai la ya qula alkitab sauda kada littafin yayi tsawo ba a san littafin yayi tsawo mun fahimci karatun malace faslun fasali fi niyyati a cikin yin niyya halat ta'allum lokacin karatu fasali a cikin yin niyya a lokacin karatu malai ce sun malabudda lahu sannan babu makawa gare shi wa kenan musulmi minan niyyati musulmi mai neman ilimi da yin niyya fi zamanin ta'allumin ilimi a lokacin da yake neman karatu ba makawa da duk wanda zai nemi karatu to sai ya kulla niyya a wajen karatu idin niyatu saboda ita niyya hiyal aslu fi jami'il ahwali tace asali a cikin dukkanin al'amura baki daya li qawlihi alayhi salatu wassalam saboda fadar mai tsira da amincin Allah su tabbata a kansa innamal a'malu bin niyyat kowane aiki ya baya yi sai da niyya inna ma harfu qasar wa hasar an takaita duk wani aiki a duniya baya inganta sai da me sai da niyya hadisin sahihun in jamalan hadisi ne ingantacce wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an samu daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yake cewa kam min amalin aiki nawa ne kam huna khabariya ba istifhamiya bace akwai kam khabariya ko ta zo ta labari ce kuma akwai kam istifhamiya wadda ta tambaya ce sai ce kam sa'a yanzu karhe nawa kaga wannan istifhamiya ce amma ya ga ce kam min amalin aiki nawa ne ana bada labari kun fahimci kam khabariya mu rike wannan karatun kam kashi biyu ce akwai khabariya kuma akwai istifhamiya ma annabi ce kam min amalin aiki nawa ne yutasawwaru bihi ake surantawa bi suratin min a'malid duniya ake suranta shi da surata rayuwar duniya wa yasiru amma sai aikin ya kasance yasiru ya kasance bi husnin niyyati saboda kyakkyawan niyya min a'malil akhira sai aikin ya zamanto cikin ayyukan aikin lahira ma'ana abu da yawa za a yi na rayuwar duniya ne amma kuma sai ya zamanto an samu ladashi gobe alkiyama yanzu misali mutum ne ya bude kamfani misali koya wa mutane dinki ko kuma kafinta da sauransu da za a yi aikin da sai mutum ya kare ce kawai shi aikinsa zai dinga zai dinga gyara masallacin ne kaga karatun dai karatun duniya ne amma aikin da yake yi wa aiki ne nami na lahira ina ba ta mun fahimta malaki ta wa kam min amalin kuma aiki nawa ne yutasawwaru bi surati a'malil akhirah ake suranta shi ake yin sa da sura da kawa ta aikin lahira sun ma yasiru min a'malin duniya sannan ya zamanto daga cikin ayyukan da suke aikin duniya bi su'in niyya saboda mummunan niyya duk aikin da za a yi aikin lahira mutum ya zo misali mutum ya zo ya yi wa'azi ba don komi ba sai a ci ka ai malam ya iya ai malam kaza ai kaza da kaza kaga aikin da ya aikin lahira ne amma ya zama aikin duniya babu lada a kansa mafhum نعم طيب سيما لك ثم يسير من أعمال الدنيا بسوء النية وينبغي يا كماتا أن يلوي المتعلم من من كراتو يقدرتا أزوجي بطلب العلم da hanyar iliminsa da neman ilimin da yake yi ma'ana mai karatu ya kudurta ya yi niyyar neman ilimin rida Allah ta'ala neman yardan Allah farkon neman karatu in aka je makaranta to abin da ya kamata kowa ya kudurta a zuci shine zan yi karatu ne dan neman yardar Allah subhanahu wataala ba dan a kira ni malam ba ko alaramma ko wani abu makamancin wannan a rayuwa waddar al-akhirah da kuma gidan lahira kuma mutum zai yi karatu dan ya samu dacewa da gobe alkiyama wa izalatal jahli an nafsihi da gudda jahilci a karan kansa ya gudda ma kansa jahilci wa an sa'ir juhal da kuma sauran jahilai mutum ya zama to lokacin da zai yi zai je karatu to ya kudurta a kansa cewa zai karatu ne saboda neman yardar Allah samun gidan lahira gudda wa kansa jahilci da kuma gudda wa ‘yan uwansa jahilai jahilci haka wannan niyya ta mi ta kwarai wa ihya addini da kuma raya addini ihya addini raya addini wa ibqa al-islam da wanzantar da musulunci ibqa wanzantarwa abu ya kasance tabbatar da musulunci kenan ko fa inna baqa al-islam bil ilmi malaci ana tabbatar da musulunci ne da ilimi da ilimi ne ake mi ake wanzantar da musulunci ba da jahilci ba yanzu duka masu ta'addanci suna ikrarin musulunci jihadi duka ba su yi karatu ba da sun yi karatu da sun gane da ake tabbatar da musuluncin nan ai annabi da ya zo shi ma ba fara ya kashe mutane ba kadibi hikima ta karatu sai da manzon Allah ya share shekara goma sha hudu shekara goma sha hudu ba yi jihadi ba taɓa yaƙi ba sai shekara ta biyu bayan hijira annabi aka fara yaƙi shekara goma sha uku maka ba taɓa yaƙi ba saboda ana son a wanzantar da musulunci ta hanyar mi ta hanyar karatu ne malai ce wala yasihhu az-zuhd gudun duniya baya inganta wattaqwa da kuma jin tsoron Allah baya inganta ma'al jahal tare da jahilci ba yadda za a yi mutum ya guji duniya shina jahili ba yadda za a yi mutum ya ji tsoron Allah shina mi shina jahili malai ce an shadalil ustadu shehu an shadali ya rera min waka al-ustazu malami ashehu babban malami da kaji an ce ashehu ana nihin malam shi ne muke cewa da yanayin yanzu da hausa mulatun ta ana cewa shek asalin shi ashehu a ɓangaren karatu kenan amma idan akowa a ɓangaren yaren larabci aka ce ashehu ana nihin tsoho mace sai a ce mata ba a cewa ashehatu sai a ce min al'ajuz tsohuwa ajuz tsohuwa mace ashehu tsoho namiji idan aka je a ɓangaren karatu kuma ya ga ce a shehu ana nihin malamin da ya gingata mun fahimta ko malamin ce al'imamu wanda yake jagora al'imamu ko ya zamanto jado wanda yake jagora wanda aka sanya yanzu misalin a da hatta irin gwamna al'imamu ake ce masa to yanzu kalmar imam ta taƙaita kawai akan limaman juma'a ko su ake cewa a imma jama'ikinsa kuma a imma al'ajallu mai girma shi ne al'ajallu al'imamul ajallu wannan yana da cikin abin da ya bambata tsakanin rubutun malaman farko da malaman baya malaman farko suka irin girma malamai haka ba za ka ta jin baka taba ji an ce wani sahabi ba a shehu al'imamu alfa'iyu tuta kuma shehu ne ne ko malamai ne saboda annabi na gaba gare su amma bayan shi wani zamani sai ka samu irin wannan karatu al'ajallu mai girma burhanuddin burhan idan ka fasara shi da kalma ɗaya bayan ɗaya sai ka ci in kai mun ka fasa muna ci mu ce burhanuddin sai zama to hujja ta addini muna ɗauka fasara sai mu ce burhanuddin sunan shi ne sunan shi burhanuddin ko kuma ka ce hujjar addini sahibul hidaya ma'abuci shari'a al-hidaya sunan littafi ne sunan littafi ne da ya rubuta shi ne ya rubuta littafi kuma malamin wannan wanda rubuta littafin ne malamin malamin mai ta'alimi ne ya koyar da wanda ya rubuta wannan littafin liba'adin da sashen su da sashen ɗalibai ya ce min fasadun kabirun alimin mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku yace fasadun kabirun alimun mutahattikun banna ce mai girman gaske a samu malami mutahattikun wanda ya zamanto mai shige da mai shige da fita ma'ana mutahattik mabannaci malami wanda zamanto mabannaci gashi mutum malami amma kuma mabannaci malami to banna ce mai girma ga malami ya kai malami amma kuma mutahattikun banna ka same shi can tsugunne wajen wancan alhajin ka same shi can tsugunne yana kaza shine can kaza shine fara shine kusuma shine jidali kaga wannan banna ce a cikin al'umma sai ta amma wa akbaru minhu akbar sifatun ala wazni af'al mafi girman bannan kuma akan wannan malamin malace jahil mutanassikun jahilin da bai karatu ba amma akwai ibada shine mutanassik mun gane jahilin mutanastifun jahilin da ke da ibada shi bai karatu ba amma akwai shi da mi akwai shi da kokarin ibada sai ya ce homa fitnatu kaga su biyun nan malami mabannaci da kuma jahili mai yawan ibada fitnatu malaci fitina ce fil alamin a cikin al'umma kuma azimatun mai girman gaske ai fitnatun azimatun fil alamin fitna ce mai girman gaske a cikin al'umma sai ce liman bihima liman yatamassaku bihima fi liman yatamassaku bihima fi dinihi liman yatamassaku bihima fi dinihi in ga sun fasara je da kenan liman yatamassaku bihima fi dinihi da wanda ya riko da su su biyun a cikin addininsa ma'ana idan mutum yana kokoyin mara sai zama to mabannaci in yayi bandan aka ce wani abin da kake bannan su ce kai to malama akramaka Allah ba yayi ba mun fahimta to duk wanda ke riko da shi ta zamanto wato ya fitine shi ya zan fitina gare sa haka jahili wanda zamanto mabannaci mai kokarin ibada shi kuma zai dinga fatawa cikin jahilci mun fahimta sai ya kashe mutane aure ya sa a kashe ai musu haddi gashi na abubuwan babu tsari da aka malice fasadun kabirun alimin mutahaddifun وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة liman bihima fi dinihi ya tamassaku an fahimci baitin guda biyu mun gane su sai mala ya ce wa yanwi bihi da kuma kujurta yayi niyya da wannan karatun ashkuru ala ni'matil aqli godiya yima Allah godiya akan ni'ima ta hankali ni'imar hankali ba karaman ni'ima bace ni'imar hankali wallahi ba karaman ni'ima bace kadibe da mahaukaci yake ci bai san abin da ke mai dadi ba in ma bai da lahiya ba a ganewa ko gahi nan abubuwan sai a hankali wasihatil bajni da kuma lafiyar jiki lahiyar jiki mutum ya gode ma Allah da wannan wala yanwi bihi malaka kaddi ya kudurta kaddi yayi niyya da shi iqbalan nas ilayhi fuskantuwar mutane zuwa gare sa kar kai karatu dan dai mutane su taru akan ka shine malaka ne wala istijlaba hutamud dunya hutamud dunya ko kuma mutum ya yi kudurta cewa bari yi karatu don ya jayo daudar duniya hukamar duniya daudar duniya mutum ya jayo daudar duniya wal karamata inda sultani wa ghairihi da kuma samun matsayi shine karama wajen wajen as-sultan shugaba sarki kenan ko wa ghairihi da makamancinsa kada mutum ya yi karatu don ya samu ya dinga samun audience da gwamna ko minista ko kuma shugaban kasa ko kuma a'a dan dai ya tara dukiya ana akar maka Allah a tattara mai kudin al'umma ya cinye malta kada yayi wannan qala muhammad bin hasan rahimahullah muhammad dan hasan Allah ya kara masa rahama yake cewa law kana an-nasu kulluhum abidi da za a ce dukkanin mutane duk mutane bayuna ne la'atatuhum malati da na intar da su da a ce dukkanin mutane bayuna ne babban malami ne fa ya ce da a ce na mallaki mutane baki daya to mala ce da na inta wa'annan mutanen wata barra'atu an wila'ihim da kuma na barranta daga jagorancinsu kasancewa shugabansu kasancewa mai gidansu wilaya shine shugabantarwa shi yasa a larabci ya aka ce alwali ana neman gwamna mun fahimta alwali ana nihin ana nihin gwamna maliki cewa zalika wannan kuma li'anna man wajada lazzata li'ilmi saboda duk wanda ya samu dandanan karatu ko san karatu da dandano karatu shana me shana da dandano to duk wanda ya samu dandanan karatu wal amali bihi da kuma aiki da shi qallama yarghabu fi ma inda an-nas kadai yake kware abu da ke cikin hannun mutane idan ka ga mutum malami na kwaɗai makwaɗaici to ma'ana bai samu ba bai samu ɗanɗanon karatu ba Allah ya arzuta mu ɗanɗanon karatu malam ya ce an shagana shehu babban malami ya yi mana waƙe al'imamu shugaba al'ajallu mai girma al'ustazu kuma malami har yau iwamuddini ko ka ce sunan shi ne iwamuddin ko kuma ka ce mai tsayar da addini iwamuddin mai tsayar da addini Hamad bin Ibrahim bin Ismail kenan sai zama to can kune shi ce wa muddini mai tsayar da addini Hamad bin Ibrahim Hamad dan Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari wannan duka As-Saffar duka wasu suna fassarawa mai sai da kayan mai sai da kayan bushi duk da wannan malami bai zai wannan ba sai dai zamanto ya zamanto nisba zuwa gare su As-Saffar sunan gare su ne al'ansari ba ansari imla'an idan aka ce imla shi ne rubutun da za a faɗa maka rubuta da turanci ana cewa dikte da hausa ba eh shak yana da suna da hausa masha Allah ya imla li'abi hanifata da abu hanifa rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa shi'iran wani waƙe yake cewa man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin min ar-rashadi fayali khusran talibihi linayli fadlin min al-ibadi yace man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimi lil ma'adi dan gobe al-qiyama al-ma'adi kenan makoma daga alimi min al-ma'ad masdar al-mimishima duk wanda ya nemi ilimi dan gobe al-qiyama dan makoma faza ya dace bi fadli min ar-rashadi daga da wata falala daga wanda yake shirewa ma'ana ya dace da wata falala daga wa Allah subhanahu wataala duk wanda iliminsa yana yi ne don samun alkiyama to mala ya ce shi kam ya dace da wata fala daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fayali khusrana ay fayali khusrani talibihi ya ceton ya hasara masu neman shi ilimin lineli fadlin min al-ibadi dan su samu fala daga wajen bayan Allah ya hasara cetonsu sun yi asara duk wanda yana neman karatu ne don ya samu falala daga wajen mutane ba wajen Allah ba ya taɓe kan ya yi hasara ba haka ba ne sai ma ne ce Allahumma sai dai illa idza talabal jaha nan ba Allahumma ta addu'a ba ce Allahumma sai dai istisna'i ce sai dai idza talabal jaha idan ya nemi ɗaukaka aljaha ɗaukaka idan ya nemi ɗaukaka al'amari bil ma'arufi wannan hanyar munkar saboda umarni da aikin kwarai da kuma hannu akan mummunan aiki irin yadda annabi yusuf ya yi ko da ƙarshe ce ija an yi alaƙa za'ilin art a sanya ni akan taskinin ƙasa gari zai iya sau da ni saboda umarni da aikin kwarai da kuma hannu akan mummunan aiki amma in ba haka ba to akwai kuskure wa tanfizil haqqi da zartar da gaskiya wa izazid din da ɗaukaka addini lali nafsi ba ɗaukaka kansa ba ba laihimar ya ce mutum ya nemi ɗaukaka saboda yin umarni da ake ƙware da hani akan mummunan aiki da kuma zartar da gaskiya da kuma ɗaga addini ba ɗan kansa ba wa hawahu da kuma son zuciyarsa ba ta kawai da ya bi son zuciyarsa kansa ba ma ta fahimci zalika to wannan ya dace bi qadri gurgudun ma yuqimu bihi al'amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar gurgudun abinda zai tsayar na aiki da umar aiki da aikin kwarai umarni da aikin kwarai da kuma hali akan mummuna ma'ana ba da yi mutun ne gurgudun iya abinda zaka yi yanzu misali sai ba da mata za ta iya ba da gudunmuwa na umarni da aikin kwarai da hali akan mummuna cikin tawa kuma idan ta yi wa shugaban ƙasa magana akan asa ta konseyar ta ta gwamna harkar addini za a iya sata abin da ya wuce tawa in aka je shi ƙasa gaba ɗaya abin ya mata yawa to kuskure da ta ɗauki ƙasar alhali ba ta iya sherekin abu ina ba ta mun fahimta sai mala yake cewa wayan bari ya kuma kamata da ɗalibin ilimi da ɗalibin ilimi an ya tafakkara ya dinga yin tunani fi zalika a cikin wannan mutum ya dinga yin tunani a cikin wannan al'amuran fa innahu ya ta'allamu ilma bi juhudin kathirin saboda shi yana neman karatu ne da kokari mai yawa da kwazo mai yawa fala yasrifu ila dunya kad ya kuskura ya juya wannan karatun zuwa ga duniya alhaqira wala qantacciya alqalila ikkadanni alfaniya mai karewa kun ga yace a duniya kar ya juye karatunsa zuwa ga duniya alhaqira walaqantacce aka ce shay'un haqir abu walaqantacce shine alhaqir sannan kuma alqalilatu mai karanci karance ta duka duniya kwana nawa ake yi duk mutun ya shekar jewa yanzu ba a wuce shekara 80 ko in ma mutun ya wuce diyawa ba a wuce 80 alfaniya mai karewa wataran sai an waye gari an ta kare sai ma ya ce hiyar duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adhallu min adh-dhalili tasummu bi sihriha qauman wa tu'mi fa hum mutahayyirun bila dalili malati hiyar duniya ita dai kaga duniyar nan aqallu min alqalili tafi kadan zama kadanni tafi kadan zama kadanni ita duniya aqallu min alqalili tafi abakadan zama kadanni in akwai duk abu da kaga shine mafi karanci to ita duniya ta fi ta fi shi karanci wannan abu wa ashiquha me begenta me son ita duniya wanda ya maida mata gaba azallu min az-zalili yafi kaskantacce kaskanci duk wanda ya sa duniya gaba to sai ya kaskanta a rayuwa zaka shi kawai kullum cikin wahala yake kai ga mutum kawai musamman ƴan uwa maza ina tausaya musu mutum ya share sati guda babu shi gidan shi ya ce wannan kasuwar an ƙara gaba an ƙara gaba an babu lokacin addini sallah ba da kyawu ai wannan kaskanci ne kuma kudin hanyar sun kasa samuwa har yanzu ba rubuta talauci ba kaskancin kenan ko malam cewa ashiquha azallu min az-zalili mai begenta mai kaunarta ashiquha daga ashiqa ya ashiqu ishqan eh wanda yake kaunarta yake gayyata shine mafi kaskanci daga kaskantacce malaci ta summu wa tu'mi bi sihriha qauman ko kuma kace tasum tusimmu wa tu'mi qauman bi sihriha tana kurmantarwa shine tusimmu tana kurmantarwa wa tu'mi kuma tana makantarwa qauman wasu mutane bi sihriha da daban dabanta sihirinta ai sihiri dabo ne ko to ita duniya tana kurmantarwa kuma tana makantarwa tana makantar da wasu mutane ta kurmantar da su da dabanta sai su zama to kurame su zama to makayi sai su wayi gari a cikin ta ita duniyar mutahayyaru na bila dalili suna ta suna cikin dimuwa ba su dan jagora ai mun san dimuwa ko suna cikin dimuwa mutahayyaruna suna cikin dimuwa bila dalilin ba su dan jagora dalil shine gid wanda yake jagorantar mutane to ba su da jagora mun fahimci abiyatin ko a ƙara maimaitawa eh mu huce masha Allah sai ma da yace wayan bazi ya kuma kamata li ahli ilmi ga ma'abuta ilmi Allah yuzilla nafsahu bi tama'i kada ya kaskantar da kansa da kudai ya kamata da ɗalibin ilimi ma'abuci karatu kada ya kaskantar da kansa da kudai ba a su ɗalibin ilimi da kudai da kuma alhalniya da son abu son duniya fi ghairi matma'in a wurin da bai kamata a yi kudai ba ashe akwai inda ya kamata a yi kudan ko malace bai kamata ɗalibin ilimi yayi kudai inda bai kamata a yi kudayin ba to ina ne kudai kamata ina ne kamata a yi kudai cikin neman ilimi nan ne kamata a ce mutum ya kwadaita eh nan ne kawai kamata a ce mutum da kwadai a ce da kana kwadayin a ce ka karanta wannan littafin ka bincike wannan ka san matsala wannan to duk in ba shi ba kakka kakka damu kanka akan shi mun fahimta sai mala yake cewa wa ya taharraza amma fihi ya kuma yi kokarin kariya da abin da a cikinsa akwai mazallatar ilimi wa ahalihi kaskantar da ilimi da ma'abucinsa ɗalibin ilimi da malamai su yi ƙoƙari su kare duk abin da ya zamanto akwai kaskantar da ilimi da kuma ma'abuta ilimi duk abin da za ka yi a matsayin kayan mutum to kakkai abin da zai jayo suka da ilimi da malamai kun bayanta shi ne malamai ke ne duk abin da mutum za ya yi kada ki kuskura ki jama malamai zagi da kuma ilimin zagi shi yasa in aka ce mutum malami ne to akwai abunda kawai ba haramun bane amma bar shi kuma dole ne gare shi saboda kariyar ilimin da malaman da in yayi za a mi za a soki kar ba shi ba za a soka ba yanzu ba a damu da shi ba yanzu abinda mutane suke kalla abinda yake da shi na karatu da kuma watan abinda yake rayuwa sai aka zagi ai duk malam kaza da kaza kaga ya jawo malumai mi suka alhali kuma shi shi kadai ne wannan abin malai ce waye kuna mutawadi'an ya zama to mai kaskantar da kai ana son a samu malami da mi da kaskantar da kai kada ya zama to mai takabburi ba a son malami da girman kai malami ya zama to mai tawadu mai kaskantar da kai malai ce wa tawadu shi kuma kaskantar da kai bayan takabburi tsakanin girman kai wal mazalla da kaskanci kake da ka zama to kaskantacce a cikin al'umma kuma karka yi daga zamanto mai girman kai a cikin al'umma wal'ifa ya zamanto mai kamewa da kuma kamewa ga kamun kai kaka zamanto mai girman kai kana alfahari kuma kaka zamanto kaskantacce ta duk inda za a kawo musulunci da malamai suka kaka yarda misali irin in kaga za a zagi tufafin da kake sanyawa kaka yarda a zagi malamai ta wannan abun sai ka kare wannan abun malace wa yu'rafu zalika ana gane wannan fi kitabil akhlaq a cikin wani littafi da ake ce masa al akhlaq dabi'u littafi ne na kabikantar dabi'u kuma akwai dabi'un da ya akwai littafin da ya kamata a matsayin ku da malamai ku nemo akhlaqur rasul sallallahu alaihi wasallam dabi'un manzon Allah ku karanta akwai littafin akhlaq akwai irin akhlaqul mu'min wanda ba san ko Dr. Mustafa Murada ya rubuta shi ba akhlaq littafin akhlaq suna da yawa littafin dabi'u malace an shada ni shehu babban malami ya rera min waka al'imamu shugaba al'ajallu mai girma al'ustazu malami kuma rukududdini wato dimshikin addini al-ma'arufu wanda yake sananne bi adibin muhtar in ka ce al'adib al-muhtar to ana iya haɗe sai a fassara su zaɓaɓɓen mawaƙi domin al'adib ana nihin mawaƙi da kayan ce mutum adib to wanda yake malamin adab wanda yake da fasaha da balaga shine adib kamar da ake cewa mutum faqih malamin fiqh ko wanda ake cewa muhaddith malamin hadisi kamar da ake cewa mu'arrikh malamin tarihi kamar da ake cewa mufassir malamin tafsiri ko to haka adib malamin adab al-mukhtar wanda yake zababbe to adib al-mukhtar rahimahullah rahimahullah Allah ya tikarsa shi Iran ya rera min wata waka linafsihi da karan kansa ya ce min inna tawadu'a min khisalin muttaqi lalle tabbas asantar da kai min khisalin muttaqi na daga cikin ɗabi'u na masu jin tsoron Allah idan ka ga mutum yana asantar da kansa bai ɗauki kansa kowa ba mara yace alama ta mi ta jin tsoron Allah khisal shine ɗabi'a jam'u khisla al-khislatu hiya at-tabi'a wal khulqu mafhum in aka ce al-khisal mufrad kishin ne al-khislatu me khisla dabi'a daya da yawa sai a ce dabi'u mun fahimta to yace inna tawadu'a min khisalil muttaqi lalle jin tsoron Allah na daga cikin dabi'u na masu jin tsoron Allah wa bihi taqiyu da jin tsoron Allah ne kuma me da wa bihi taqiyu da shi kaskantar da kai mai jin tsoron Allah ilal ma'ali yattaqi وبه التقي إلى المعالي يرتقي وكما كتي وبه يرتقي المعالي وبه يرتقي وبه يرتقي التقي إلى المعالي وبه يرتقي التقي إلى المعالي da jin tsoron da kaskantar da kai ne mai jin tsoron Allah yake hauhawa zuwa ga daraja mafi girma al-ma'ali kurare mafi girma shine al-ma'ali ya ga ce ma'ali ana da a babban abu shi yasa irin ta ɗauki dirasa jami'iyya sj sai a ce masa ma'ali ya ga yan ce ma'ali a jami'a ana nihin shugaban ɗalibai shi mun fahimta to wabi hittaqiyu ila al-ma'ali da shine mai jin tsoron Allah zuwa ga manya-manyan darajoji yartaki yake hauhawa sai ce wa min al-ajaibi na daga cikin abun mamaki abun ban mamaki ujubu man huwa jahil ujubu man huwa jahilun kai mamaki wanda yake jahili abun mamaki ne ka dibi mutum ga mutum gahirin dakiki bai san komai ba kowa ka bane fi halihi kai mamakin halinsa a cikin halaye halinsa a huwa sa'idu shi yana cikin masu dacewa masu samun jin daɗi amin shaƙi ko kuma sha cikin halakaku shi wa jahili bai san gidansu ba kawai bai san gidansu ba jahili bai san gidansu ba to abin mamaki da jahili shi bai gane komi ba amma wanda ya karatu ai ya gano wannan abun in nayi halal ne zan samu lada wannan kuma in nayi haramun ne zan samu zunubi to shi jahili bai san wannan ba shi yasa sai shi ta alka mu ababe sai an zo kiyama sai Allah shi tura shi jahannam Allah ya kare ni mala yace am kaifa yukhtamu umruhu ko ta yaya za a cike rayuwarsa ta yaya za a cika rayuwar shi bai san ba yara su ta kare auruhahu ko kuma za a karbi rayuwarsa umuru na shekaru ya shekaru su za su kare ta yaya bai kare sai ga mutum ya bai karanci addini ba amma ya karanci duniya in ya zo ƙarshe da gashi gashi nan kawai shi na da tambele yana surutu kai mutum ga hinan babu tsari Allah ya sauwaje to am kaifa yuhtamu umruhu ko ta yaya za a cika rayuwarsa shekarunsa auruhahu ko kuma ruhinsa yawmat tawa ranar komawa yaushe kenan kiyama in ga yanci attawa arruju inda aka je ba a dawowa ranar komawa mutasaffalun aw murtaqi za a yi ƙasa da rayuwarsa ko kuma za a yi sama da ita shine mutasaffalun ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya mutu mai imani ana tafiya da rayuwarsa ina sama idan mutum ya mutu kafiri ana yin ina ƙasa da rayuwarsa to shi mala ya ce shi bin san ba ya za a cika rayuwarsa wai shin ruhinsa za a yi ƙasa da shi ne ko kuma za a yi sama da shi zuwa aljanna sai mala ya ce wal kibriya li rabbina sifatun bihi wal kibriya sifatun li rabbina wal kibriya kaga jiji da kai shine al kibriya jiji da kai sifatun lirabbina sifa ce wa ubangijinmu bihi da shi mahsusa bihi mahsusa ta keɓanta ne kawai da Allah Allah ne kawai ya cancanta da yami ya yi jiji da kai saboda huwa yujir wala yujaru alaihi fa'alun lima yurid shi ke abin da yake so ko daga shi ne mafi cancanta da min da ya jiji da kai sai ce fata jannabu ha ka nisanci shi jiji da kai kin ka nisanci jiji da kai wattaki kuma katsuwar jiji da kai ka nisance sa ba abin kware ba ne in ji malam ya ce ka nisanci jiji da kai kuma ka tsorace sa domin hadisi sahi a ke cewa girman kai jiji da kai riga ta ce wanda ya sanya ta kuma ba zai shafi inji Allah ina fata mun fahimta malam mai kamera mu ta huta ko to haka yi kuma tsaya a daidai wannan baitin ya so minti hutun minti goma sai mu dawo insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah